بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده فإنه هو المغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا ينفع إخوانا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة الله وبركاته ورحمة ثلاثة بلنا رمضان ثلاثين ويقف بالحجة وإن ثلاثين ويقف بالحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون بها بدليل حجة أسرين لفكر وأن هو يمكن يلم باع صدرا فنفسه ذلك يسعى يوم السنة بإذن الله الله يبارك فيكم ya karba ayyukan mu da muke na baya ba su ce Allah da su sarki ya ce mana kurakuran mu kuma cutar da ya da Allah da su sarki ya sanya ta ta zama mafi alkhairi da yau da al'ummar musulmi da ba daya kuma yau shi ne daidai da watan takwas da watan ta hijira ta nan watan miladiya dubu biyu da takwas wanda kuma wannan shi ne darasinmu na talatin da daya a cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai kuma alwasiyar kubra wanda karfe kan islam ahmad ibn abdul hamid ibn abdul salam ibn sayyid al harrani al dimashqi rahimahullah ta'ala muna nan dai cikin bayanin da malam yake yi dangane da aqidar ahlus sunna game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da ra'ayin gidansa malam yana ce mana wa fakkanatul fitnatu lamma waqa'at bi qatl uthman wa iftirak al-ummah ba'dahu صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه مثل كثير من اهل الشام ممن كان انفاس يحب عليا رضي الله عنه ويبغضه وقوم ممن يحب عليا رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه مثل كثير من اهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويحبه رضي الله عنه ثم تغلبت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وزاد البلاء بهم حينئذ قال انت فيها وقد كانت الفتنة كما حقيقة كما كان كان كافر لما وقعت يا إلا كفر بقتل عثمان لا ينتهي سيدنا عثمان وافتراق الأمة بعده وكما يبدأ الأمة سوى إلى بكر الأمة هنا إلى بداية عثمان صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه وهذا كان يسمى عليه وقال لا وكما كان سيدنا عثمان وكما حرفنا يتبيع كان وجنون قولا جريسي وقال لما تكي فوق كما يتبيع كان وجنون قولا جريسي كنت لما تنكرت فهيا كنت تلاي بل لما سيدنا علي كما كان سيدنا عثمان كما يتبيع بهيري وجن كنت sai suka karkata layi suka tafi layi suka bar sirda suka gane game da sayyid na ali yake da kafin min ahli sham misalan da dama daga cikin mutanen sham a wannan lokaci min man kana izzata yusibbu aliya waɗanda daga waɗanda a wannan lokacin suke zagin sayyid na ali wai da rubutu suke nuna masa biyayya ya kai wasu kuma ممن يحب عليا بجسيه وقم بسكي كان سيدنا علي رضي الله عنه ويغلو فيه بسكي وسط فيها كان يجنون على تسوه ينحرف عن عثمان ko kuma suna karkace hanya da tafi layi da ban kurba dangane da sha'anin islam mafi da kafirin min ahlul iraq misalin da dama daga cikin mutanen iraq a wancan lokaci min man kana yu'minu da islam daga irin mutanen da suke nuna tsayayya da sayyidina islam wa yasubbuhu har ma ake samun suna zagin ba رضي الله عنه الله يجزيه ثم تبلغت بدعتهم لزمان ثم بدعها بدعة فقال خيري فقال يا فقال جرما فقال حدث حتى تبدو أبا بكر وعمر أرسلت إلى رجل إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنه وزاد البلاء بهم حينئذ وغير لم يكن كما بلاء التي تبلغوا ينتقى انت ليس تتبع قال انت اتعلمت ان ادليل وقتك كيف سيدنا عثمان الله تعالى متى يرجع wanda aka yi a shekarar hijira tana talatin da biyar wannan bayan Allah Osman ibn Affan wanda ake masa lakabi da zulmi rai ma'abocin haske biyu domin da a taɓa samun wani mutum ba wanda ya taɓa auren ɗaya biyu na annabawa ko su shi kaɗai ne mutumin da ya taɓa auren ɗaya biyu ya auri wannan da ɗaya su ya kuma auri uwarsa ba a taɓa samun wannan ba sai a kan sai ba islam yasa ake masa wannan taki da cewa zai yi raini na abokin haske biyu yana daga cikin asabi ko na al'awwali na iya islam waɗanda suka shiga musulunci a farko farkonsa yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci ta hannun sai da abu baka radiyallahu ta'ala anhu kuma ya zan tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya lubunce shi a dukkan yaje-yajen da yayi ban da badar wanda bai samu fita badar ba domin a lokacin yana jinyar matar karfayya yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan bayan Allah wanda Allah ya yaba ta shi da dukiya mai tarin gaya ya taimaka wa musulunci da dukiyarsa a duk lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya yi tailar a kawo taimako ko agaji don ciyar da addinin musulunci gaba sai da islam yana cikin na gaba gaba waɗanda za su kawo agajin su kuma agaji ne ko kuma lokacin da aka yi hijira a wannan lokaci an zo musulmi sun zo sun sanar madina ana kamfan ruwa ruwan sha ko wata rijiya guda ɗaya ta wani da ya hudu wani mugun da ya hudu wanda ya shiga gallaza wa musulmi dangane da wannan rijiya ta ya tsawwala kuɗin da za su bayar kafin a ba su ruwan da za su bayar da yawa daga cikin musulmi a wannan lokacin sun yi hijira sun bar dukiyar su da abin da suka mallaka a makka ko ba su sun zai madina ruwan sha yana nuna ya dangane domin ba su da kuɗi shi kuma ya tsawwala kuɗi kuma ya larura ce a rayuwa rayuwa ba za su yi mutu ba amma sallar sallar da yin sola cewa wane ne zai sayi wannan rijiya ana kiransa da iraruna لم يشتري بئر روما ويجعل بلوة سبلاء المسلمين فيها كلام الجنة Allah ce ya yi zai sayi rijiyar musulmi suna ya zama gobarta a cikin rijiyar kamar sauran gobar musulmi ta ce Allah ya zaki sakamakon aljanna sai da Islam ya yi ya sayi wannan rijiya da ya hudun ya tsawwala masa kuɗi kuɗi ta bada da zai a wanda lokaci ya kai masa ita dinari dubu ashirin ko dubu ashirin da kuɗin adada sai na islam ɗan karba haka nan lokacin da ake son haɗa da masallaci na manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya yi zai sayi marbada bani fulan man yasta'u marbada bani fulan salatul janna gurin da kabilar siyana suke sanya dabinar ya yi zai saya mana mu yi haɗa da masallacin Allah za ka sakamakon aljanna da illa islam yake. Haka nan da aka zo za a fita jantar ukra yakin tabuka a lokacin da mutane ba su iya hannu da su a lokacin rani ne wato an gama girbe abinci da abuka wani ba da tsananin zafi da wane ne matsaloli ne daban-daban da zama sallar sallama kuma yi koman za a fita wannan yaki yakin da ba a taɓa fita irin ba domin yaki ne da mutanen da ba a saba yaki da su su ne romawa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi koman cewa yayin zai kai makama wannan runduna da dukiya Allah za su aljanna man da hada zai kan aka kala da janna sai ka ta nan yin wannan wasu riwayoyi suna cewa ya ba da gudunmawa ta dirhami dubu arba'in aka yi tafiyar da dukiyarsa har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake irin ruwa manzo Allah yake ma darra usman ma amila ba daga yau duk abin da ke da usman yin da zai fito ayyukan da yayi manya manya ko da sun dame dukkan wani abu da zai na mai hadisin abu musa al-ash'ari a cikin sahih bukhari hadisi ne da wata rana a zai motsa al'ashari kawai ya zantar da kanka ya ce la an zamanna a rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yau ya ce yau dai zan yi jinta annabi sallallahu alaihi wa sallam zan yi ke masa sun fitowar ta har ya har ya har ya koma gidansa ba za mu rabu ba sai ya fita ya je masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka gaya masa ainihin Allah a fito ina yayi a gaba masa yayi wajen jiha ta kai ba jiha ta lahayali ya yi san gabashin madina annabi sallallahu alaihi wa abubuwan da al'adari sai ya bi yanzu sallallahu alaihi wa ya tafi sai ya shiga cikin wata gona ta wasu mutane abubuwan da al'adari yana zuwa sai ya ce la'akunan na gaya da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle yau zan yi wa mazalla gadin kofa sai ya tsaya a bakin kofa yana ciki amma daga bakin kofa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya gama biyan bukatar sa ya alwala ya zo ya hau kan rijiya ya ya zo da kafafuwan sa biyu dan sai ji ana kan da kofa sai abu musa ya ce nan bilba ya yi ke kan da kofa sai ya ce da su abubakar shi ne ke ɗauka ta ɗauka sai ya ce sai a laris da ta hatta a ta abu na laka a sunan ba kaya inda kake sai na zo na nemi maka yi wurin da Allah ta lafi wajen samun da Allah ya ce da su abubakar bin ba ya ta abu da sai da abubakar ta akwai da yana neman izinin shigowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lahu wa zakirhu bil janna da da shi ya shigo ka yi maka bishara shi da aljanna waje ya ce maka ya zane maka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ya zaskiru ka bil janna kana abu bakar alhamdulillah ya shigo ya auri biya shi ba zai ka tafiya da bayan da manzo Allah ya yi kusta sai da abu zai kan akari sai ya kula ya bar wani dan uwansa a gida yana alwala ya ce zai biyo فيكون إن يرد الله بخلال خيرا يأتي به هل الله أنا جوانب على الخير كل هذا بعد الله أكيد عنه هل أنا جوانب على الخير زي جودك إلا نلقى إلا أكيد كان يجي أنا كنت أتعرف تنبي الباب ويكون في عمر يجي على رسول الله كتبه حتى أستأذن لك الخير هنا من لك إذنين لأن لك إذنين تفجير يجي جاء من قال الله صلى الله عليه وسلم عمر بن باب يستأذن عمر ما ينا ليه لك إذنين يفجير قال الله إذن له وذكره بالجنة ya mace shigo kuma ka gaya maka dan aljanna yaje ce ya idan laka rasulullahi ya yubashshiruka bil janna وقال له هاي لك يجي منك تجي كلها لك على البيت اللي على الجنه. سيدنا عمر يقول الحمد لله. ووينا أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أذكر أنا دائما في وينا أحدهم وإنما إلى وندم قال الله صلى الله عليه وسلم بما يقول لك التأويل وأنا خلاص طيب أبو موسى الأشعري هو في وفاة سوى إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به الله يا نبوانا بعد خير yana nufin ɗan uwan nan nasa zai kawo kuma bayan yanzu an sake ɗan ƙasawa ko da ko ɗan uwan kuma wannan ba ya yi yake ɗan ƙasa ƙofa ko ta Usman ya yi Usman ko kai ala rufe ta hatta adana na karatunan ranar sai na nuna kai gini gurin yanzu sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya gaya masa Usman bin Bad yasta'zin fasala اذن له وذكره بالجنة على بلوى تصيبه kaje ka yi masa izini ya shigo kuma ka yi masa albishir da aljanna a bisa wani bala'i da zai same abu musa al-ashari ibu ku ya izini laka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa yudhkiruka bil janna ala balwa tusibak yana masa bishara da aljanna a kan wani kuma bala'i da zai samu ina ya shigo yana alhamdulillah alhamdulillah wallahi musta'an wallahi musta'an Allah shi kadai ne wanda za a nemi agajin sa Allah ta yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa waɗannan duka ɗan aljanna amma ya nuna cewa akwai wani bala'i da zai samu sai na Islam wata rana sun hau dutsen uku a wata riwaya dutsen kura da shi sai da islam da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar sai dutsen ya yi dan motsi da su sai da jalla sallallahu alaihi wasallam ya ce da su اثبت فإن ما عليك نبي وصديق وشهيد. أي بيت يسألك النبي الله ليس أحسنك بس البيت بس البيت بس shahidai guda biyu umar da usman yanzu Allah ya taɓa gaya masa kamar da ke cikin sanar da imanta da yake gaya masa cewa إن الله سيكلفك قميصا فإن أرادوا منك أن تخلعها فلا تخلعها كتلها. Allah zai sanya maka wata riga idan kuka nemi ka cire rigar nan kada ka yadda ka cire har sai ka faɗi da shi. to da wasu dai wayoyi da dama waɗanda suke nuna cewa sayyidina usman zai game da bala'i iri iri sannan kuma shi ne akan gaskiya da bayan naka sayyidina usman da wasan lokaci cikin tuni suka fara kullewa suka fara fitowa a cikin mutum musamman bayan bayyana abdullahi bin saba wani mugun da ya bude da ya hudan yana wanda ya zo ya shiga musulunci amma da niyyar ya fitar da musulunci yana so ya ga lalata musulunci kamar yadda aka lalata kiristanci ko yadda ya huda ya aka lalata kiristanci yana ga lalata musulunci haka to shi ya fara shigowa ya fara yaɗa wutar fitina musamman dangane da sayyidina islam a lokacin shi ne khalifa إذا قال فهما سيدنا عثمان بسوى الظالم في جبان بايع كان آدم يا جاي لك سنسا دنجنسا يا ربا مثل الحامل ولا علم بجرن في بديك الجماعة وقال جيت إلى مقلن مجندني من بكم من ديجا سيدنا عثمان يقول وقال سيدنا جاي بيع هذا ƙungiyarsa ta asiri da haɗa ‘yan daba amma a asirka ya shiga basra abdullahi ma'amir lokacin shi ne wali a basra ya koyi don lokacin da ya shiga basra akwai wani mutum ana kiran shi da kai mutum gabana wani mutum shahararren sahari ya shahara da fata yakan shiga yankin da fara kaya suke ya yi musu fashi ya yi musu fata ya kwace kayan wanda lokacin da aka shiga cikin gaske da wannan sata shugaban da ya fara gane cewa eh wannan mutum mugu ne sai aka sa masa ɗaurin kanana a cikin basira kada a sake ganin shi ya fita wani guri ya zauna a gidansa wannan ibnu saba da ya faɗo basira bai zarce ko ina ba sai gidan wannan mutum da sauran mu gaba ya je ya zama shi ne ba al'amari shi ne mai bakin fasta ya zaɓe shi don ya san cewa a sararin mutum ne ko ɗanar mutum zai samu haɗin kai da wajen sa wajen a samar da waɗanda za su zama ɗan tawaye su taimaka wajen a tayar da fitina taimaka wajen a gabayar sai na fitina da abdullahi da amir ya ji labari ga wannan mutum ya sauka gidan da kai mutu jabala ko ya za a nemo su kai daga ina kake yake shi da ya hudu ne amma ya yi sha'awar musulunci ya musulunta yana so ya san addini su ce kuma karanta inda za ka sauƙaƙe gidan ƙara'i da rikin ƙara'i da ya fuskanci sace-sace da kowa tsoro sai ya tafi kusa yadda ya samu kusa a kai su da bujiya sai ya haɗa kai da su wani al'askarin nafa'i wani sa'a aka yi da kan ba kuma duk wasu tsirgararru ne ko ɗane kangararru ne ko ya haɗa kai da nan ma ka yi duk mulhaf wasu su ne gwamna a kuka da ya ji labarin motsin abdullahi musaba a cikin garinsa kuma ya haɗa kai da waɗannan a shararren mutane sai ya kore sai ya jira masa a kan masar yin ta ƙoƙarin jawo samari da ƙauyawa da jahilai da yayaye da a sararin mutane ya ta ƙoƙarin yadda zai haɗa ƙungiyar da ta'ashi kuma abubuwan da suke inda suka zama suke ya ƙara shugaban nan da ta aljani muhu da ku ga yadda yake alwajarar ke dukiyar al'umma da ku ga yadda ya jawo ɗan ɗan ka jikina ya raɗa ya raɗa gwamna a wuri kaza ya raɗa ya raɗa ya raɗa dukiya ka kuma da ɗan ɗan ka da ku ga yadda yake kaza ke kaza da kullum abin da suka ɗan yaɗa wa sun wuta to ga hulun wasu da sun karatu ba ba su san me yake faruwa ba sai wasu ke gaba ta ya zai gaya masa aiki ya yi yawo ba inda bai shiga ba abubuwan nan da yake faɗa ya yi su ga launi su ke yi to waɗancan mutane a sararin da ya samu a kofa da waɗanda ya bari a basra suna ma suka shiga yaɗa wannan aƙida a kankanin jahilai waɗanda ba ilimi ba tunani ba hankali da zuwa ba a tsanin suka nemi su yi ƙarfi sai da abin nan sai ibn al-haq ya rubuta a sai da islam ga ta labarin da ake ciki da abubuwan da yake faruwa sai da islam ya fito ka kore su daga garin ka kora su ta kan wannan shi ne kalilin abin nan gwamna muhayyar da abu tafiya dukan mu'awiya mutum ne wanda yake mai hikima mai dabara wasu dole zai iya kawo hankalin su su fahimci kuskuren da suke kan ya kora su kan sai da mu'awiya ya yi ta zama da su a masallaci yana ta tattaunawa da su yana nuna musu cewa abin da suke yi daga alheri da ba zaman lafiya za su kawo a kuma ko kula da irin yadda yanzu abokan gaba suke kokarin su ga sun tafi al'ummar musulmi da goran ka su duba ruwa wannan har yanzu ba su bar musulmi ba suna suna kamo da su yanzu a ce ana cikin wannan yanayi ko ku zo su fitar da fitina har ma ku nemi cewa ko ko kun yi maganin kabita sai na islam yayi ta nuna musu amma ina a banza ba su ba su abin da sai na islam ya ya rubuta sai ka islam su mutanen nan ta ba alamar za su yi hankali ni dai na yi iya ba su iyawa saboda haka ni ina da amai da kan inda suka kan su je kan da yanki su gaba da kan su a kan suna kan tafiya da ai a yanzu na islam ya ba su dama ya kora su kan suka da yi dun la'a shi na ya shiga kama da su a shi yake shi ba zai iya ba shi ma ba a tsere su zai wasu sahabbai da suka ga abin ya yi tsanani suka ce a ɗan mataki mana waɗannan wasu dole su lahar a ɗayar musu da haƙƙi ko ba su yake a bisa a hankali sai aka tura su wani guri da ake kira aljazira cikin abin da musan su iraki ne da aka tura su kan a wannan guri wanda yake wannan a garin shi ne abdurrahman ibn khalid ibn walid saboda haka suna zuwa ya sa aka kawo su kawo su gaban su yake ko mu zama zan muku da wasa in san ana lallacin ku da yi duk al'ad na yi yana lallacin ku ku ni da zan lallacin ku ya gaya a muku bakar magana ya faci ya ce a maji kun yi kuni da kirama ba ya kasance duk wanda yake kuni zai ga abin da zan gaya ko suka yi laka ƙarshe ma suka zo suka nuna su kasan tuba wannan abubuwa da suke yin sun gane kuskure duk inda ma zai zo sai su raka a sai tuban mu ne a tuban su ta jirin nan suka ci gaba da kanto a haka suka nuna su yanzu sun tuba har su Abdurrahman ibn Talib yake cewa ko ku je ku samu sayyidina Usman ku nuna kun tuba. Kun kuma babban nasu wannan da Yahudu Abdullah bin Saba yana sallaka shi kuma ya aiki. Karshe sai ya ga lokaci ya yi yanzu da zai mai waɗannan mutane da ya shirya a ƙariya daban-daban. Ko waɗannan mutane da aka ga alama kamar sun yi abin da sai aka fice su koma garin su. sai ba islam ya ce ya yafe ne kowa ya ji duk da ya gaba ba sai suka koma suna komawa sun suka ci gaba da ya ba amma ne ne na aiki ba sai suka fara cewa wannan gwamna din da kuka da yi duk da ba ka son zaman ka a matsayin gwamna suka fara jahilai aka suka masallaci wajen mutum dubu suka ce su da su yarda ya ci gaba da musu gwamna a lokacin baya nan ya tafi madina suka ce in ma ya dawo da za su barke su ga garin ba wasu daga cikin sahabbai irin su abu musa al'ashari irin su kazai ka tubul yaman suka yi ta kokarin su jawo hankalin su irin su alfaha ibn hajj su jawo hankalin su su nuna musu wannan su ba su kasa da ba ce ba in kuka yaka sun zare hannunku daga da'a ga imam amma imam suka ce ai ina kai azalimi saboda shi Abdullahi Saba ya turo musu da wani labarin ƙarya cewa sai na Usman yana nan yana ta shirye shirye yadda zai rage masa albashi daga dirhami ɗari biyu su dawo dirhami ɗari ɗari tana da ƙarya da ke suka tsarin sa mutumin nan ko yake ba ta haɗe ya murkuce saboda haka suka tsaya ana ta hayaniya ta haddai da kokarin ta lallacin su su tsaya su zance da magana kuke suka ce wanda suka ce su ko ta ibi bil haq wannan da aka tuwo musu yanzu zai tuwo ko da za su bar ba sai suka tura wasu mutane sai suka tashi su wajen dubu din nan sai suka je suka tsaya a wani guri da ake kira aljira a ibi bil haq na zuwa suka ce ba za su shiga ba ka koma inda ka fito ba za mu yarda a kan ka ci gaba da zama gwamnan garin mu ba sai dai a naɗa mana abin ya kamata yake to yanzu wannan kun fito ne ku ga abin wannan magana kuka ce eh ku ba wannan magana ku da wannan magana da ku tafi da ta wuce mutum da ya abin da ku ne ku dubi kun da tare haka wannan taron ba na a ga abin wannan magana ba akwai wata manufa da ku ku kuma ba za ku iya tura wakilin ku ba ke zai samu ku yi ba isman ku ga ya kasa cewa ba ta son zama na gwamna a garin su su kuma ya canza muku ya sa muku wanda suke so yake ko ya yarda zai koma ya koma a yankin lokacin sai ba islam ya ce shi ke nan ka zauna ta haɗe suka ce a ɗan mataki a kan sai ba islam ce a za mu yanke muku duk wani hanzari ba dai su ne suka ce ba sa so ba to shi ke nan za mu sa musu wanda suke so sai da Usman ya ce ya naɗa musu abu musala. Sabu suna ganin ƙarfi sassan yawa mutane ‘yan daba ‘yan iska aka ba su mutu, su ta da hankali kafa. sun taɓa kan mataki a kansu shi kuma sai na usman yana so ya nuna bai kamata a bi su ta hanyar tsanani ba a bi su ta hanyar lalata me kuke bukata duk abin da kuke bukata matuƙar bai saba wa Allah ba zai yi musu wannan bai ta gamshe su ba suka fara yaɗawa cewa sai ba Usman fa yana zalunci sai an ji an masa nasiha suka idan ganin suka je suka sami sai ba Usman suka zauna da shi a masallaci ga sahabbai suka yi na Ali Talha Zubair duk suna da manyan manyan sahabbai sai ba Usman yake ne suke tuhuma ta da shi ne nayi muku farko suka ce ka ƙwace mutane gonakin su ka sa kungo kana zuba ne dabbobin ka shanun ka da raƙuman ka suna kiwo a cikin hana kowa ya shigar da na ke kiwo yake ko ba ni ne na fara ba ni ne na kungon ya na kungo wani kungo ba wannan tun zamanin ko na umar tun zamanin ko na ba da ake kawo rakunan sadaka rakunan zakka haka da kace a yanki filin da za su dinga kiwo to ba rakunan da za su ci su ci da yawa a ba a kanin da filin da yawa yanzu a zamani na da musulunci ta fada rakunan da ake kawo zakka kullum mun kawo da ake kawo a zamanin sai ba ina haka haka da kace a fara fada wannan abu ba za ka fada da kiwon na rakunan zakka ko ban hana kowa ya kiwo rakunan da kiwo a gurin ba kuma na kuma da suke gani a ciki ba ma'amala da gaskiya ba kai yake duka haɗin nan nan yake ba haka ba ne suka fi hakan su ko ne kuma suka ce ta tattara alƙur'ani ta tattare shi ta ta an gida suke shi ne uku shi ne uku da ƙur'ani ba fara alƙur'ani sai da abubakar siyasa ba ni da fara ba su kuma na ga mutane sun fara saɓani wajen karanta Qur'anin har ana neman a yi faɗa. Faɗa a sarki tsakanin musulmi, shi ya sa na so in haɗa su akan musu asma. Ku kuma wannan abu na yi su ne a da shawarar manyan manyan sahabban nan da suke gani. Ko ba haka bane ido ne ko ba a suka fi haka ne. Suke yi da ido ne. Ko suka fi so. Ai, a lokacin da aka yi sulhul hududiyya ba ta kaji kaji dawo ita kuma ne da zuwa da suka ce ita ce sai san lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura ni gurin mutanen makka aike na yayi ba ya gura ne ba aike na ne ga Allah kuma da yazo aka zo za a yi mubaya bai a cikin rijiya manzo Allah ya daga hannun ko ce hadihi yadu islam ya dora akan ɗaya hannun ko ce hadihi da islam yadda da sabu ce ko ba haka ake ba sabu suka fi haka aka kawai da ɗana gudu jahilai ne tsaya ne ba ba sabai ba ne ba su san me ya faru ba ba su ne kace ko ba haka ake ba sabu suka fi haka aka ko da yake kuma laifi na suka fi ta kasa cikin al'umma tana kare da ba'a ɗan wata. Ita ku ji tsoron Allah. Ko san ni mutum ne mutum. Allah ya bani kuɗi kuma sun annabi sallallahu alaihi wasallam na dubu ina kai da ya zuwa haka nan da kuke kai da Allah sannan kuma sun san na ebi dukiya ta na kashe saboda musulmi lokacin da na fi kowane lokaci kaɗayin kuɗin da kan kuɗin na kashe saboda addinin musulmi sai ni yanzu kuka sai yanzu da na kuka kuma zai shiga ɗan ko to yanzu duk dukiya ta ma na riga na raba ɗan uwana ba ni da komai ma ni yanzu in ban da waɗannan alfadare da suke ina ha yadda bisa da ke ko da haka bane ta ta suka tunta ike ko mene kuma suka fi kana maka yara ka ba su musamman bayan yara ne ƙanana ko da yara da take ba da kalai kuma kanana ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya yaro mataki jagoranci rundunar yaki saboda kasance a kusanta shi ne usama usama kuma kai Allah ya zaɓe shi ya ɗora shi a kan jagorancin runduna a yayin da ba sai da abubakar ba umar ba usman din ba sai da abubakar ba sai da abubakar su ku ɗan in in da kawai ne kananan shekaru ne a matsayi na nuna kanan ba da haɗe sai da ayyuka suka ce aji da su ko ne kuma ne suka ce akwai alhakan ibn abul haq wanda manzo Allah ya kore shi ba uku ka ba shi dama ya koma mutumin makon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo lokacin da ya zo Madina Allah sallallahu alaihi wasallam ya kora Ta'ifa ba shi dama ya koma Makka ba nan sallan Makka ne ba ba ya da shi Madina ne ba ne ne ko haski ne ne ne ko ko ko ba mutumin makon ko haka dai suka dinga lissafa abubuwa yana ba ta suka dinga lissafa abubuwa yana ba ta to suka tattara suka koma shi wancan abdullahi bin saba shi kuma ya ci gaba da kimatin ne dole ne waɗannan a motsa su sai aka fara mutum nan da kan ya tura wa shugabanninsa na kowane gari cewa su yi mutum za a samu wani lokaci a fita don a je a tsige sai na rasu amma za a fita ne da sunan za a je hajji in an je maimakon a wuce maka sai a tsaya madina a nan ne za a za a za a tsaya sai an ga an cire sai na rasu sannan an ka bayi saboda haka suka yi gangami kowane gari da tufa da basra da masar aka suka fitar mutane dubu dubu haka da jagoran su waɗancan mutane irin su albasu su ibn har irin su al'asar al-nahari da daidaje sauhan da sauransu da sauran haka suka fita suka nufi madina a lokacin da suka fita madina a cikin jirgin duk musulmi waɗanda suke ruwar hajji duk sun tafi makka saura ta madina ba mutane su suka zo farkon wanda suka faru da su shi ne sai ba su wanda zauna da su su ne ne ya bukatar suka faɗi bukatun su kaza kaza kaza kaza ya ce duka ne haka yi kamar an yi sun za su koma garin su manyan sun su abdullahi sabah suna ga kamar kulantin na su yana da ya kai Usman yana neman ya kawo kansu har su haɗura da abin da suke nema lokacin da suka kama hanya za su koma na iraki za su koma iraki na masar za su tafi masar sai kawai aka kame aka zaura aka rubuta takarda da sunan sai na Usman aka ba da wani aka ce jikakka ka kai wa ka kai ka kai wa abin nan gwamna عبد الله بن سعد بن ابي بكر سعد بن عبد الله بن ابي بكر مكر cewa idan waɗannan sun dawo duk ya tafi aka ɗauka har har kallari aka buga na tsaye babban a tabbatar da cewa sun yi mutumin da aka ba shi takardar ya zo zai wuce ta gaban su waɗannan tawaga ta mutanen masar suna ƙoƙarin kogawa ko ko kula cewa ba su ba su damu da su ba in da mutum yana wucewa da ɗan ransu ko zai ya kai wa ya kawo ya ko goyo ya kai mai kamar yana cewa ka kama ni mana ka kama ni mana wannan mutum da yake nufi ko ko zan zagaya ne yake ko zan yi ko suka tafi shi kuma da ba abin da yake tafi suka tafi su kai ka ko yake ayi kai na yake wanda yake ina suke ta ayi aka zagaya ta bani kai wannan wannan maka ina kuke ce ba suka bude kawai ba tare da cewa idan mutanen nan sun zo kawai a kama su duk a ciki biyar su kai abin da usman ya kuya mana ke nan a yau ko ko da nan plan aka yi kuwa ɗan da suka ci tahowa da an ce kowa illa al'asharin laka iman ya bayan da su taho ba sun bar yaran da daga fahimci a ciki ko suka yi koma saboda ka sai suka zauna suka fara wannan takardar ba sai da kuma zai ce a kake shi da tun da aka fara rigimar ake ta neman ba ya ɗau mataki a kansa yana da lafi ko yanzu da ya samu ya ɗauki da shi kuma kake kuma wannan da ake cewa a kai maka shi illa da sa da ake ce a kai maka takardar tuntun ya nemi izini sai da sai da abin da sai da islam zuwa zai dawo madina yana kan hanyar dawowa ya za a ya sai da islam ya ba shi izini ya dawo madina sannan sai ya rubuta masa takarda ce ga wata hanyar zai tafi sannan waɗannan mutanen mutanen masar yammacin madina suka kama hanyar suka zuwa masar yamma ya fi waɗancan kuma ya tafi iraki na tafiya kuka da basra gabas ya fi amma za a ga sun dawo tare ya haka yi har waɗannan da abin ya shafa har suka sanar da waɗancan da suka yi gaba hannun ya fi kuma su suna abin cikin bawa bare a buga masu ya ce ta yi kusa wani abu ya faru amma sai ga sun dawo madina wanda yake nuna maka cewa banda aka aika wannan yayi yamma wani kuma gidan mutanen masar an kuma tafi wani ko sai kuma yi gaba ka zo ka ga wani da shi za a tafi mutanen masar su dawo ta haka dukkan da ummai suka dawo suka yi wa duka annabi sallallahu alaihi wasallam gidan islam ayyalla ba yana fita ya je sallar sallah suka ce da ita ba ta fita suka hana shi hatta fita sallar farilla suka hana shi wata rana shi da kansa ya leko ta kasangar gidan yake cewa da shi ba ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa cewa lam yashtaru bi'ra rayna falabul janna fasaraituha wanda ku duk wanda ya sayi duk ƙwararru na yana da aljanna kuma na shiga kusan da wannan ba suka sayi zuwa nan ba kun da kusan ne za a kai kan da bazan Allah yake nan ne nan da haza zai kal usra falahu aljanna wanda biya kun ya rundunar da za ta tafi ya ba da taimako na dukiya da rundunar za ta tafi ta tafi yakin tabuka yana da aljanna kuma na ɗauka na bayar da kusan wannan ba suka ce zai kal ina haɗa su da Allah ba ku san sanda lokacin da a Hudaybiya lokacin da matafi Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo bai a Ridwan ya daga hannun sa yace hadihi da Islam ba ku san an yi wannan ba kuka ce mun san ce ba ku san sanda muka hau dutse dutse ya ya girgiza da mu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa isbut ya ya ihud fa inna ma alayka nabiyyun wa tudikun wa tudidan ba ku san an yi wannan ba suka ce mun mun sani mun gina ba su ce Allahu akbar alhamdulillah kun mun shaida da cewa mun tafi shi da kusan sallah a kan sallah ne sallama ya ce wanda ya sayi fili aka faɗi daga sallah yana da aljanna da na sayi fili aka faɗi daga sallah suka ce mai tafi ko gina za ku gama kuma da sallah kin ba mai wannan aiki da zan yi raka a biyu a cikin dalilin lafiya kun hana ni fita sallah suka nuna duka da za su ɗauki ake da ɗaya wannan matsayin da ya faɗi sai na ismin mutu suka nemi a kariyanta kada a yadda a kai ba a lokacin manyan sahabbai irin zauri da ayyar irin su ɗan abin da alaihi ba irin su sai na abin sukan haɗu a kan cewa ya kamata ko na usman ya ba da dama a yaƙi mutanen sai na usman ce a dalili ba da za a zubar da jinin kowa in dai dan nuni ba za a zubar da jinin kowa ya hana a ɗaga musu kara sahabbai da dama suka zo suka yi dako a gidansa irin su abu hurairah irin su abdullahi bin umar irin su al-hasan ابن علي بن ابي طالب وغير ذلك الحسين بن علي بن ابي طالب ابن مغيره بن شعبه فحبيت ذلك suka zo suka yi dako a gidansa suka ce su ya umarce su su ma za su kara da su yake a duk wanda wannan ya kawo su yasta a dalili na da za a zubar da jini kowane ɗaya kowane ɗaya da cikin waɗannan mutane da zai rasu ne sai da aiki ko ya amiran mu'minin duk da haka ne ka buɗe ko da kafiyar za a yaƙi su a yi maka a buɗe ƙofa a kasa ƙofa ta baya ka buɗe maka ka fita daga gidan fitsari yake a ya yi jinan zalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu wani mutum daga cikin ƙwarar shawa ya kai rikici da zalunci makka wannan mutum zai tsawo alhakin rabin duniya ko ko ba zai da da mun yi ba in gudu makka a je a yi yaki a zubar da duniya mutane a cikin gudu to haka suka ta fama da shi sai a je ya rawa sai a yi ummu habiba da safiya sun yi yunkuri su zo su taimaka masa dan ummu habiba da kan kasa ta zo akan wani abin nan akan akan wata alfadararsa suka kai alfadarar tsara ta zo har da ummu habiba kasa suka lambare ta ta kan kasa matar manzo sallallahu alaihi wasallam sai da kuma aisha ta ji irin wulaƙancin da suke yi na san Allah sallallahu alaihi wasallam da zai zama zan koma maka saboda maganar a fitar da mutanen nan da ƙarfi ko na Usman ya ce kuma ga alama ga yadda suka yi ummu habiba kowa ma ya ci maka to zan zauna har wulaƙancin ya zo kaina ba ta tattare na ce na ta gudu ta babbar. Tafiya sai daga saman katanga ta sanya wani wani wani wani abin nan a itace tana takowa tana ne ko masaniya ta ba kawai san ana koriya a shiga da su gida haka suka tsaye ko na usman na wani lokaci har da ƙarshe bayan sun gama salatu aka samu wasu haka idan cikin su suka haura yana karatun Qur'ani bayan ya gama azumi ya tsariya suka tsari yana karatun Al-Qur'ani su ya zo kan ayar ta ko su ta hin Allah an ginin su ko da su ga ta a lokacin su na ta ta zo ta kawo masa tallafi suka tsari masa ilmi sahabban da suke gurin suka yi suka yi sai ba Usman shi ya hana yake ma duk suka in dai har a dalilin ka duk wanda ya zubar da jini saboda shi da ya fi an ra ka sai Abu Hurairah sai sai sai sai Hassan ibn Ali da yayi da sai suka fata yin komai sun da ya riga ya dare wannan ya faru a shekarar hijira tana da talatin da biyar wannan ita ce fitnatu makka da isma tun daga wannan lokacin al'umma ta da ta shiga bidda waɗannan mutane su suka sabbata duk wani abin da ya biyu baya duk wani abin da ya biyu baya na faɗa ta faɗa ta da yaƙe yaƙe yaƙe tsakanin sayin na mu'ayyar da sayin na ali yaƙe tsakanin sayin na ali da sayin na sayin da kuma aisha da zubair da ayyam da talha ibn ubaydillah duk waɗannan mutanen su ne ummul ala'ikan haifar da waɗannan abubuwa da Abdullahi bin Saba wanda da wannan lokacin kuma sun yi shiga da sun wasi ko ya tsayi da yana aliki aka yi wasiya na gaba halifa sai kuma yi shiga wannan kofa shi ya fara bayan nan batun cewa da yana ali shi ne ya cancanci ya gaba halifa daga baya sai yana albakar da umar suka yi kuku kuku suka tashi wannan halifa shi wannan da ne shi ya fara sai na usman sai na ali ya kore shi daga madina yaje sai ya ci gaba da yada shi da har ma karshe ma suka kawo suka fara cewa da illa alima ai Allah ya ma ka karfin magana annabi kuma ne kuma kiriya yake nuni zuwa ga wannan abu da ya faru yake cewa wa qad kanat al fitnatu lamma waqa'at bi qatl islam wa istiraq al umma yayin da fitna ta faru da kashe sayyidina islam da lallabuwar al'umma sai guda ta an samu kuma ɗan tawaye an samu tawaye واختلاف الأمة بعده بل الرجوع الأمة أبايعك صار قوم من يحب الإسلام ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه. إذا رأيت أبونا يسعى من شاب والقتل إذا غيرت سيدنا معاوية كنت باجي أتم سوى في أن كانوا وطن من أن تأدى أي مسلم كنت كنا من أنا جنيت كنا رايت dan ne ne ko da alaka zai kama su ba a tsayar musu da mutum a lokacin kuma sai da ali shi kuma yana kokarin ya sa al'umma ta haɗu cikin na guri guda ke ƙarfi in ya so daga baya sai a zo a bi shi ɗaya baya sai shi wanda aka canza hannunsa a ciki a zantar masa da hukuncin Allah. To wannan ijtihadin tsakanin waɗannan manya guda biyu shi ya kawo da rabuwa. Ya zama na mutanen Sham suna tare da Mu'awiya. Saboda daɗewa da shi da kansu da yake da zuciyarsu domin mutum ne mai karanci. Sai ta Mu'awiya mutum ne mai karanci. yana da yawan kyauta ba ya da yawa sannan kuma ya yi kokari tun daga lokacin da ya zama shi ne gwamna a kan tun zamanin sai fa'ida mutanen kan suka samu lafiya daga hare-hare da mutanen ruwa suke kawo saboda jarin fasa da yadda ya iya korafa su ya je ya yaƙe su har tsakiyar gari suka ga cewa mutumin da zai je har tsakiyar garin ke ya ce su za su kanta da su iya mutu ba daga wannan lokaci mutanen can suka samu zaman lafiya aka daina kawo musu hare-hare daga daular rumawa haka suke yau suna son kuma wannan ɗabi'a ce ta al'adar don mutumin da ya yi maka kyau ya kai ka ta maka sai ka ga kana kai da hal da zai ƙasar kullum wasu sun ka kawo mutum ke za ka mallake saboda haka suka tashi yaro karami za a zai tashi tun yana karami ana nuna masa irin abin da wannan bayan Allah ya yi masa a gare sai gudu na kai sai haka suka tashi da kai sai na da Allah don haka da wannan abin ya faru kuma ya faru da wani ɗaya daga cikin dangin sai suka tsaya tare da shi suka ce ko ne zai faru shi suna tare da shi to waɗannan mutanen tafiya ko tafiya aka ci tabin wasu suna bayyana waɗanda suke nuna tsananin cin su da mu'awiya har haka samu wasu saboda sani usman da suke yi har suna yi ta gona da iri wajen wajen kansa to su gurin masu yi ta gona da iri ko aka samu waɗanda yan hari ko an abu ko kuma ba sa kasa yin ma'aikata kaga wannan karkacewa su daga hanyar shine abin da yake koyar su yan harfi an ali ba ta da daga cikin wanda yake kai Allah game da sayyidina ali mutum kafirin min ahli sa kamar da dama daga cikin mutanen sa min man kana ibdaka yusufu alayhi wa yabudu daga cikin da aka fata ta zai sai da alba ta kai tana ce wanda man sa ke cewa mayafi amma yafi da wanda suka nuna gaban su ga sayyidina ali da wanda suke tare da وقوم من لم يحب عليا ويغلو فيه ينحرف عن الاسلام فكم بينهم كما مثلا الكوفه waɗanda suke tare da sayyidina ali suka nuna suna kai suka zanta waɗanda in tawa da suke yi ƙarfi a kufa wanda suka je har suka shiga cikin wannan tawaga da aka yi aka aka je aka aka aka fito da islam saboda haka sai yin zamana sai kuma sun tashi akan sun sayyidina ali ba sa san mutanen shan ba sa san mu'ayyar wajen lahani har aka samu wasu wata gona da iri har suna taɓarɓaɓar magana game da koma islam shi ne kuma su da tafiya min ahlul iraq kamar da dama daga cikin mutanen iraq min man kana yudu da islam wa yakubbuhu daga cikin waɗanda suke kai sai da islam suna zagi ثم تبلغت بدعته بعد بدعة تاسعة بتوحيد بتوحيد سيدنا عثمان ده shi ake zagi da kuma auya daga baya ko bida a tashi ta ke da kai lana ta ke yin kauri tana fara girma hatta ta bai a bada tsirrai har ta kai kuma a zaka da irin zagi ya zagan bala'i bin su da ido bala'i ya ta ƙaruwa a dalilin a wannan lokaci shi ne ibn tayyiba yake gaya mana cewa a halin sunna ba sa tare da wannan bangaren ba ta tare da wasu ɗaya ma'ana ba ta tare da waɗannan da suka zurfafa har suke zagin sayi ba abu ba ta tare da waɗancan da suka zurfafa har suke zagin sayi ba islam yake wa sunnatu mahabbatu islam wa aliyu dunya sunna shi ne a ko sayi ba islam a ko sayi ba aliyu haka ba ta halin sunna haka yana son sayi ba islam yana son sayi ba yana girma ba yana da kone mutane guda wato guda hudu din nan wanda babu wanda ya kai su martaba cikin sahabban manzo Allah kuma suna ruwaito falaloli in za su kira littafin ahalin sunna za su faɗi falalar da yana abubakar za su faɗi ta umar za su faɗi ta usman za su faɗi ta ali har imam ahmad yake cewa babu babu kuma da aka ruwaito falalarsa hadisai da yawa kamar da yana haka babu wanda ya san ahalin zai ke zan haƙaƙƙin su da girman su da matsayin su a musulunci irin ahalin sunna amma yau saboda zalunci da shi'a ko suke kira da halin sunna na yaƙi wai masu zagin alaƙa sai na ali da alifu akwai inda aka taɓa samun an halin sunna ya buɗi zagi ya zagi sai na ali ko ya zagi wani daga cikin alifu ina aka taɓa jin wannan amma saboda za a je ƙauyuka ko yana mutane da su kamar da ƙarya da ƙazafi za a ce ai zagin halin zai ai sun goyi bayan mai matasa a harin zai kaɗai ne a karatunmu na satin da wani inda ina koriya ya yi mana magana a kan rikicin sayid na abu da da sayid na da ayyuka rikicin mutanen kuka ko mutanen iraki da mutanen sa ya yi inda koriya ya ce suke mutanen iraq ko ne sayid na abu da magoya bayan sa ko da aka yi da ba haka yake ba sai ta kusa da gaskiya ta ta hujjoji amma yau shi a zage su ke da na su biyu ba ya san sai ba to a nan sai ka tambaya mene ne kan kenan a gurin in kai a gurin ka in kana son sai na ali ka zage sai na umar ka zage sai na abubakar ka kafir ka shi ka yi ka la'ance su ka tunya su albarka in ba ka yaka ba to ba ka san alibi wannan su suke nufi da kan alibi wannan su suke rubu da lasibanci in ɗauki a yake kai na su biyu ya yana nufin kana girma da azzakar da uba shi kuma a gurin ka ba haɗa abokan da kamar waɗannan mutanen na ga wani littafin addu'a daga littafin imam wani littafin shi'a da babban littafin addu'o'i ne a ciki inda ke addu'o'i هو من أبدي يقول الله لا الله كذا وأنا كذا الله كذا كذا وأنا الله كذا وأنا كذا كذا الجنة كذا أجالك فيك منها وأتو باري ولا أجاب بالسوريات بلا أنت an buga shi a ɗan ƙaramin littafi ne haka za ka iya kasa alkihu wai ayoyin rayoyi ne daga cikin shi misalin jama'a aka sa mutuwukan za ka iya karanta larabcin da bakin boko sannan kuma aka fassara su zuwa turanci ake raba wa jahilai a ciki banda ma'anta da tsibuwa ba da kuma Allah ka la'anci gitsu da ɗagoci ka la'anci naka da ita gitsu da ɗagoci suna nufin azzakar da ina naka da ita suna nufin a'isa da da Allah ta la'anci na farkon da na biyun da na ukun da na hudun ka tsire wa na biyar din ya zuci kaga na daya shi ne abu na biyu umar na uku usman na hudu shi ne mu'awiya na biyar shi ne kansa ya zuci اللهم لعن الاول والثاني والثالث والرابع ولعن الخامس والعشرين هكذا هذا بعد كده بقى ماشي الاول والثاني واتي اللهم الحمد اول من ظلم حتى ال البيت فالانسيه وسهل ذلك ال البيت شنو كنا تفعل هي فوقا من بيطار انا حيث يبال انا اساتنا فدا شيء قلنا الجاد اللي بنتا ويقاتي في جبل كده الله كان عايز تفرقه أتي الله كان عايز معاوية kala'anci ba ba ya yi zaben abin tafiya to yi kin nan zai sallallahu alaihi wa sallam ko kala'anci ko ki Allah kala'anci tsinan la'anan ne dan la'anan ne ya nufin mu'awiya dan abin tafiya wannan shi ne addu'a haka haka na gaishe haka ya abuja aka rarraba amma an zo an ce ai ba ma zagin sahabbai ai ya zagin zagin sahabbai ba ta zagin sahabbai su waye kai abin ka sahabbai shi ba ya ce sahabbai abubakar bai shiga ba umar bai shiga ba ko waɗannan da yake kafirta yake tsina duk ba su shiga ba wanda ya yarda da su su kaɗai da sahabbai sai na ali fatima hasan da husaini ammar ibn yasir musbad ibn al-aswad abu dharr al-bukhari ko waɗannan shi ne kawai za ka iya ce ai ina son sahabbai ka tambaye shi kana son abubakar da umar ba wai kana son sahabbai kana son abubakar da umar da mu'awiya da kuwan wanda ya ci kana son su kana girma su ta yarda cewa ga bani na al'umma ta yarda cewa su ne waɗanda suka taimaka da ga Allah sallallahu alaihi wasallam ta yarda yan aljanna ne in yace eh to ya rufe fiya idan yace eh to na mu ne yanzu mu cigaba da karatu ya rufe da zarar kuma yace ya yi shi ya saba kana kana ka tsaya ka ce a'a ko kuna nan sun sai fili a fili a gidan rediyo wai ana ta a kasan da ke ba mu fa ba na gajin ta ba na da gajin ta ko ba na Allah ta ba na Allah to tambayar da za a yi musu waɗannan za a kira sunayen kuna girmama mu ayyuka suna bi tafiya ba in ya ce eh muna girmama shi sahabi ne na manzo Allah yana da matsayi katibul wahyi ne amini ne sai ya fita da bikiya saboda haka duk abin da zai zo ya gina kuma akan shi a kan ne kuma zai gina ba da abin da zai gina ba ai ita an gina addinin ne akan da su ai an zalunci ahlul bayt ba akan wannan ta gina addini addini ne da ya gaban da marayne ce da koke koke da kaka da zalunci an zalunci ana a marayne ce ai kaje ai kaje dukan juna ana shi ne fa addinin Allah addini wannan addini ne wannan ba la'anta a ce Allah ka la'anci ala umayya ila yau kiyama ko Allah an ce gaskiya dangin wannan da ne umayya har an kiyama ta kan ya ta kan kana da duk tun daga farkon da ne umayya har an Allah ya yi kasa duk a gare ba da kuma kin ji ko gidan da ayyuka an samu shi saboda haka wannan shi ne ake kira addini domin ahalin sunna muna kan tabbatar da adam a duka ɓangarorin su kuma ahalin sunna shi ya kowa sanin haƙƙin ahalin bai shi ne zai karanta maka suwaye ahalin bai karatun da muka yi wancan gatan ai an taɓa haƙƙin ahalin bai ko wata zalika ahalin bai ta rasulullahi lahum min al-huquqi ma yajibu ri'ayatuha ba ta yi kuma ta kamar لكن أرجوك فإن الله جعل لهم حقا في الخلق والفجر وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله بل لا أنا ترى فهما فكيف يمكن أن أعمل عندك كبيرة وسيدنا أبو بكر بأمر أبو بكر هي إياك لذلك بإياك لذلك وكل ابن تيمية كتاب السنة محبة إسلام ثم يكتب سيدنا إسلام وعلي جميعا بسيط سيدنا علي جميعا وتقديم ابي بكر وعمر عليهما رضي الله عنه وكما جمع تكر سيدنا ابو بكر وعمر عشان وسيدنا ابو بكر فيه نفرته في سيدنا عمر اهل السنه كل تعبان درس ووزن وعي جمع عثمان فوق علي انا بقى كده مفيش شيئا بين جمع تبدا علي عشان عثمان كده جمع تبدا عثمان عشان علي amma daga baya maganar ahlus sunna ta fi karkata ta fi haɗuwa akan gabatar da islam suna cewa tartibuhum fil fadl ka tartibu fil khilaf jerin jerin jerin ganin su a kalala kamar da suke jera a harkar halittar yayi na kai ko azzaka kowa umar kowa man kowa ko a cikin haka kalala su لما قسم الله به من القبائل التي سبق سبق بها عثمان وعليا جميعا. هنا جبت ابو بكر وعمر akan Ali da Usman radiyallahu anhu saboda abin da Allah ya ce ko na Abu Bakar da sai da Umar da shi na kalala wanda suka suka wuce sai da Usman da Ali gaba da ya ci ta wa kana Allah fi kitabihi an tafarruq wa tafarruq Allah ya hana rabuwar kai ya hana ayi addini a yaga a cikin littafin sa wa amara bil i'tiqam bi haddihi Allah ya ayi ko bijiyar sa wato yanzu hada ko ko rabu shi da ku ko bijiyar Allah bisa wanda shi zai haɗa su ba a haɗuwa sai a kan wani abu amma a ce ka rike na ka rike na wanke rike kuma da a haɗa ni ba zai yi ba dole a ce abin da zai haɗa su akwai igiyar da ya taɓa rike igiya ɗaya ce kuma ita ce igiyar Allah Allah ta yi a kan su zai ya haɗin lahi amma a ce a akwai yi naka ne in yi na akwai bayi naka sai mu haɗa kai sai a zama kai sai a zama haɗin kan munafikai ta sabu hun jami'an wasu ne mu فهذا موضع يجب على المؤمن ان يتثبت فيه وهذا المحل يجب ان كما تقول له يسعى او او ويعتصم بحبل الله وخلقا من اجيال عليه فان السنه ita sunna wannan da muke ta kirari da ita wannan sunna mabnani ala al-ilmi wal adl an gina ta ne akan ilimi an gina ta ne akan adal wa littiba'i li kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma bin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam mu kana nan magana da ta kare ba sai ta ci magana Allah ya so Bismillahir Rahmanir Rahim kwanakin baya mun yi magana a kan goman farko na zulhijja da muke magana a kan irin hadisai na ƙarya da aka rawaito dangane da falalar wannan kwanaki goma ya tabbata a nan sallar sallar ya taɓa yi sar a yi aikin alkhairi a cikin aikin alkhairi din nan ya kunshi abubuwa da yawa azumi yana ciki a kiyamun laili yana ciki sadaka tana ciki karatun qur'ani yana ciki zikiri yana ciki sada zumunci shi wani abin da za ka kira shi aikin alkhairi yana karkashin wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam na aikin alkhairi muka ce amma wasu tunanin su sun takaita a kan azumi da sai an yi tashin da su ce azumin nan su ba haka ba haka aka ce ba akwai hadisi guda ɗaya a musulmi wanda ahmad wanda akwai ga a kanta wanda ya magana azumi amma mu mun ce azumi yana shiga cikin ayyukan alkhairi ta haka za ka iya yin azumi an kada a fahimta kamar an ce ba a yin azumi ba abin da muke kan kada a fahimta azumin kawai aka ce ai shi ne maganar da muke an gane ko dan kada wani ya ce an ce ba a azumi sai a ce ba wai azumin ne kawai aikin alkhairin da ake magana ba ayyukan alkhairi da hadu ko wani alkhairi a wannan lokaci a buɗe su duka ba ka wasu sai suka fahimci kamar azumi kawai ake ta magana ba ka sai an tashi magana sai azumin nan sai kamar azumi kawai ake ta wannan shi ne maganar da muke ba ka yi sun tantu kamar an fitar a aiki ba haka ake ba kuma sai na neman ƙarin bayani a kan kistatul garami domin kiristoci na amfani da ita don karkatar da tunanin mutane suna haɗa ta da suratun nan don yin bayani ne da kistatul garami amma zan yi maka wahala zuwa ga tafsirin suratun nan wanda muke a gaban kasa da zai samu kasuka guda biyu in kana iya koyon kasukan guda ko hudu ne ko biyar ne na turatun lafin sun gaba ɗaya to za ka bincikar shi dogo zangane da kusurkan gara ne amfanin kawai karatun a kasu ke nan don kada a yi kamar mai kasu guda ɗaya a kawo da yin kasu suke wata tafsirin turatun lafin kasuka ne guda hudu ko biyar to a ciki wanda kasar na biyu ko na uku da na hudu za ka bi bayanin kusurkan gara ne ko yana neman ƙarin bayani a kan yin sallah sallar mai kasar a bayan limami na gari dangane da ko mai yasa ko kurkukun ne ko kurkukun liman a inda bayan raka a ta biyu yake zama har sai an yi sallama sannan mai sallama wanda ya saba a sunna abin da ya zo a sunna wanda ya zo a bisa sunna kan abbas shi ne in ka bi in ya tafi ya bi na gari gida ya fita sai ba abdullahi sun sunnatu adam haka wannan suke sunar daga Allah idan al-mutum al-mutum al-musafir kalkal mutum sun da kan musafir idan nazari abin da matafi wani nazarin gida to ya fita dan shi wanda yake mamu an wajarta masa yabi liman ne inna la ju'ila al-iman bi yusamma bihi saboda idan liman ya yi raka'a biyu ya zauna ya yi tafiya ya tashi zai kawo sauran sai kuma kuka tashi ka saba ne ka saba wa ka'ida ta mu saba aka dina wanda a dalilin ta ne aka kara aka dina saboda ka sunna ga wanda yake mata duniyar wannan gida ya tafi wannan shi ne babu wani kurkuku ne ya ake ziyarar tagari idan an je za a shiga ne a je wajen kabarin ko kayaya a ko in ba aka rage kai haka ka ba ka zo ga kabarin ka fuskanci gabas da yin ka ake ba wai shi kabarin za ka kalla ba gabas za ka kalla sai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa mama aisha in ta zo ga kabarta salamu alaikum ديار أهل قوم المؤمنين فإنا إن شاء الله بكم لا تكون نسأل الله لنا ولكم العافية فإن الدعاء كما لا تنسى الله يجزاك الله جابر كانت ديارا ما تكون suna shirya a cikin Allah ko ya gyara kabar gyara kabar da wani shahararta ne da ita da yayi ba da ko ta wahala wajen kiyaye su da haddace su da yayi ko su zama kabar ka ka yi wannan addu'a ka yi wata addu'a ki ke nan shi ne gyara kabar Allah kuma yana tambaya game da kusa na ga wani hadisi ya ga yana ba abinci da ko ta da kuke rubutu kamar ba ba dan wani ya karanta ba dan kuke karanta kawo su hadda ko na abin da Qur'ani ke karanta da ko ko ka karanta kawo su hadda ko karanta akwai wani azaba da da aka ce za a yi mutum da yi magana da kuma hadisin a yadda yake ba yau da haka kabilu za su tambayar sa ina ga yana son yi ingancin hadisin da ko shi da tambayar sa amma shi kansa ya ga hadisin a cikin sunan musulmi yana so ne yanzu ya inganta ko bai inganta ba da tsaka ta haddasa qur'ani ta barke su da gangan laifi laifi ne amma ba a ce kuma dan ta haddasa qur'ani ta manta wani abu da kuma ta yi da shi ba Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kanka in an karanta da shi bayan ya karanta Allah ya manta da shi yana abu to aka manta da shi yana abu kamar da ita kalatan ta illa ta ga Allah ya yi sallah yana karanta qur'ani sai ya samu matsala a wajen karatun wata aya shi ne su a bayan da akwai idan yin mutu akwai suna masa suna gama da Allah ne da ya shi ne su da aka gama sallah su a bayan ba ya na aka ce yana ce ya maka suna kadda ni ba ya maka suna kadda ni ba saboda haka haka ne yake tsara inna Allah abdan zakkarani ayatan kuntu in fiha Allah ya tsare baya wanda ya kuma kadda ni wata ayat da aka mantar da ni saboda haka aka yi mantar da mutum a bisa abin da kun mutum na na gaban adam amma mutum ya saka har abin da zai ya zubi gaba daya sai adam ya yake cewa yayi ne Allah ya sa mu